ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار عباد الله إننا في هذه الخطبة سوف نتناول موضوعا مهما وهو بيان شيء من أسرار الصلاة وفوائدها من خلال القرآن الكريم عباد الله إن للصلاة أسرار جليلة وفواعد عميمة فهي تالي أركان الإسلام ودعامته وهي المناجاة بين العبد وربه وهي الراحة والسكينة والسعادة النفسية للمؤمن وهي أول ما يحاسب بها العبد يوم القيامة وتنحصر وتتلخص فيها جميع تعاليم الدين الإسلام بأكمله إذ إنها تشتمل على الأقوال والأفعال العقدية والأخلاقية والعملية ونماذج من العبادات والمعاملات التي تكمن بين العباد عباد الله إن كتاب الله تعالى فياض ومكتار ببيان هذه الفوائد والمقاصد والأسرار الجليلة والأسرار الجليلات والعظيمات من ذلك ما يلي في النقاط الآتية أولا المقصد الشرعي من مشروعية إقامة الصلاة هو ذكر الله والتذكر بيوم القيامة يوم الآخرة وهو حقيقة الخشوع في الصلاة يقول الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الأمر الثاني من آثار الصلاة العظيمة إذا أديت بأكمل وجه من الخشوع واستكمال الشروط والأركان والسنن وانتفاء الموانع أنها تبعد العبد عن الفواحش والمنكرات ومختلف المخالفات والمعاصي وذكر الله فيها أعظم مقصد يقول جل وعلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الأمر الثاني الصلوات الخمس الواجبة في اليوم والليلة هي حسنات ومغفرات وتطهيرات للعبد من الذنوب والمعاصي والسيئات يقول جل وعلا في محكم تنزيله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الأمر الرابع المحافظة على الصلاة والصبر عليها من العبد المسلم وأهل بيته سبب الرزق والبركة في الدنيا والآخرة وتحقيق للتقوى والعاقبة الحسنى يقول جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الأمر الخامس إن الصلاة قرينة الصبر في الثبات والمداومة والمحافظة والصلاة ثقيلة على الفاسقين والمنافقين وكل من تلطخ بغوايات الشياطين وخطواتهم وهي هينة وراحة وسكينة لعباد الله الصالحين الخاشعين أو الصابرين يقول جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين عباد الله إن إضاعة الصلاة وتركها باب يفتح باب يفتح اتباع الشهوات والمنكرات مما يهوي بالعبد في الهاوية نار الله الموقدة والحامية وهي نار جهنم إلا من تاب وأصلح فإن التوبة فإن التوبة تهدم ما قبلها يقول عز من قائل بعد ذكر الذين أنعم الله عليهم من العباد الصالحين فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل إلا من تاب وآمن وعمل, وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا عباد الله إن إقامة الصلاة والمحافظة عليها هي تعمير للبلد والبلاد وتكثير لأرزاق البلاد وخيراته وأوضح نموذج حي يمثل هذا الأمر هو بلد الأعظم وهو أم القرى مكة المكرمة يقول الله تعالى حكاية عن نبيه الخليل إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ويجب على العبد أن يدعو الثبات على إقامة الصلاة كما ورد دعاء الخليل أبي الأنبياء بالثبات على إقامة الصلاة والمحافظة عليها لنفسه ولذريته يقول جل وعلا في حكاية دعائه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وت... ربنا وتقبل دعاء عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عباد الله ɗan uwa mu a yau tana magana akan ba bayani wani ɓangare daga cikin sirrika na sallah bayan mun gama ganin abin da ya riga ya gabata na layya wanda in mun lura dukkanin ibadun da ke da kwai manya za mu ga tare da su da akwai sallah ta kiyaye sallah da tabbatar da sallah idi na gama azumi na fitr da akwai sallah ta idi haka idi na layya da akwai sallah me yasa a gurin murna ma an shir'a ta sallah kinan tana da wata fa'ida tana da wani muhimmanci in kana cikin murna kana cikin jin daɗi an shar'anta ma sallah to ina ga an kana cikin wahala shi yasa ake so ka kiyaye ta a dukkanin shekaru sallah tana da fa'idodi masu girman gaske ita ce take hada tsakaninka da kai da Allah bakka da hanyar da zaka haɗu da Allah kai tsaye kamar hanyar sallah sallah kwanciya hankali ce da nutsuwa a zuciyar mu in ka ga mutum yana jin rauni in an yi kiran sallah to da akwai karancin imani a tare da shi sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunin musulunci sallah ita ce abin da ake fara maka hisabi a kan shirar tashar kiyama kuma dukkanin koyarwa addinin musulunci malamai suke cewa da akwai a cikin sallah ibada daga cikin koyarwa addinin musulunci da akwai ibada ka ba ma magana a cikin sallah daga cikin koyarwa addinin musulunci da akwai tauhidi ka hinka shiga sallah kiran sallah ma sai ka yi kalmar tauhidi da sauran azkar da ke da kwai na ciki dai tauhidi haka kuma zuwa a cikin sallah da akwai mu'amala shi ne za a sanya mutum ɗaya zamto shi ne jagoranka shugabanka dole ka mishi biyayya in za ka mishi biyayya a cikin ibadar Allah to a duniya ma ka mishi biyayya to amma matsalar mu a yau babu wanda aka rena kawar malam sai mutum ya yi ɓaramɓara ma ya ga bai da mahuta a nan ne zai ce zai wa malami biyayya shi ma in ya baya mishi fatawa in ya gaba ta burge shi ba ya tashi da gurbin to in za a ce a cikin sallah ka yi mishi biyayya a addinin Allah a hanyar zuwa gurin Allah to ina ga a duniya kuma hazo a sallah da akwai mu'amala kuna haduwa da kai da uwanka an ce baka cutar da shi ba ku gaisa ku ku darasta juna ku mutunta juna in ka ga wani baya da baya da karamin karhi ne ka kama mishi ka adana mishi a masallaci haka kuma hazo da akwai ɗabi'u kyakkyawa a sallah da dukkanin mu'amala da abin da aka yi umarni da shi a addinin musulunci da akwai shi a takaice a cikin sallah shi yasa malamai suke cewa in mutum yake kiyaye sallah to hanya ce ta ya sabke dukkanin hakikan da ke kawai a kan shi sallah manuwarta babban manuwar sallah shine ka tuna da Allah da tsayuwa gaban Allah duk lokacin da zaka shiga sallah ka huta baka tuna da Allah ba to ka sani cewa sallah na taka zai wuce ya zo a hadisi sau da dama mutum zai huta ya yi sallah ya kare ya huta da rabin lada ko kaso ɗaya daga cikin uku na lada wani ma ya huta sifirar bayan da ladan komai me matsala shi ne matsalar kushuri tuna da allah ka zo ka ce allahu akbar ka tuna ɗan balo ne kai yau alisuna da wace ce suna balo a kai ɗan kasuwa ne ka tuna wasu lissahin lissahin kuɗinka a ma'aikacin gwamnati ne ka tuna wasu takardu ya kamata a ce ka idasa su a'a mai tsaro ne ka tuna yau kai kake gadi haƙoƙo lokacin riga ta ce a'a kai ɗan soyayya ne ka tuna iyalanka ka tuna matanka a'a ga shi nan balo waye shawagalar duniya za ga kana cewa allahu akbar ƙwaƙwaƙwaƙwa a nisa take amma kana cewa allahu akbar shi ɗan shi kuma baƙin cikin shi na duniya ya tashi shi ne ya sa yayin da zai ka yi asarar ladar wannan sallah shi yasa duk amfani da ake waɗi na lada na sallah wallahi yana cikin kushuri ladanka na sallah abin da ka hankalta ka tuna da Allah shi yasa aka shar'anta duk wani guri in zaka tahe ka ambata Allah dan zuciyarka ta kadu zuwa ga Allah shi yasa he an kira ka zuwa ga Allah an gaya maka kalmomi na Allah ake shiga cikin ta a buɗe ta da kabbara a rage ta da sallama ta ambatan Allah to amma wani za a ga yayi sallar ya kare kai abinda liman ma ya karanta ya bace abinda kanantawa ake yana ji da kunne ya mance ina ga zuciyar shi hararowa ga Allah shi yasa malamin Ahmad yake cewa in ka zo sallah duk wani abin da ya shahi duniya karkade shi ka nutsu ka mai da hankali zuwa ga sallah Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa wa aqimis salata da zikri ka tsayi da sallah da mu'ambatuna shine babban manuwa na sallah shine malamai suka ce shine khushu'i lokacin da sallar ka ta zanto babu khushu'i ka tafke wajibi amma ba lada ka tafke wajibi amma ba fadalar nan da ake wani da sallah ka zo ka yi ta wahala ya gaji mutum ya ce aini mai yawan sallah ne shi kuma in ka bincika a sallar tashi inda dukkanin sallolin da shi za a haɗa wata sallar kai wannan sai gwajin ɗaya yayi yana tuna Allah sai gwajin ɗaya yayi a gaban Allah zuciya shi ta hadarci Allah tana tuna lahira to karanta ilin tahi ka gani a kowace sallah sai gwajin ɗaya kake da na khushu'i a shekara guda minti nawa za ka samu na kushuyi a sallah to shi kunga asara inda take shi yasa wani ka ji a ce an ce sallah Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa sallah tana hana mutum alfasha ita ce sallar da ka yi ta da kan rukunnanta da sharaɗanta babu wani abin da yake kore ingancinta kuma ka yi ta da cikar kushuɗi wannan ita ce sallar da take take hana ka alfashi kana yin damfara ba ka ji maka tsara yi kana cin riba ba ka ji maka tsara yi kana ƙarya ba ka ji maka tsara yi kana aikin banza ba za ta barka ba in dai ka yi ta da kushu'i tun da a kullum sau biyar kana tsaya gaban Allah kana tuna tsayuwa gaban Allah kana tuna tsayuwa ranar tashi alkiyama wa'azin da babu irin shi wa'azin da za ka yi shi daga cikin zuciyarka ya huto ka dinga jin ka ga gaban Allah ka yi kuka shi sa muke ganin wasu suna kuka suna sallah ba haka nan kawai bane ba tsananin kushu'i ne da fahimta abin da liman yake karantawa Allah taimaka wannan nukta kenan ta hari kenan khushu'i shine yake baka amfanin sallah da amfanin sallah da albarkacin sallah da take jawa sannan kuma hallo sallah tana kankare zunubai sallah hasana ce kyakkyawa ce wanda take kankare maka zunubai amma fa in kayi ta da cikar sharadin ta yanda ake bukata da khushu'i ba kayi ta buga buga ba kayi ta da khushu'i kana tuna Allah to kyakkyawa ce ita ma karan kanta tuba ne wanda yana kankare maka zunubi shi yasa a hadisi mazala ce wanda ya arwala cikakkiyar arwala yayi sallah raka'a biyu a wannan raka'a biyun da yayi bai yi ba wata magana ta zuci yayi da khushu'i cikakke Allah ya gafarta mashi abin da ya gabata zunubi amma waye isa yi wannan sallah ka tambayi kanka ka iya ba kowa bai ki ne he bayan Allah mukhlasi sahabbun bayan Allah sai ka yi yaƙi da shaidan raka'a biyu a wannan raka'a biyu babu wani hazbi na duniya babu wani hazbi na shaidan kawai Allah kake tunawa tunaniya za a yi ayyuka ba fadalar ba za ka kalla yanda za a yi a yi raka'a biyu kawai Allah ne kake tunawa sannan kuma hazbi dan uwa sallah babbar alkhairi ce tana jawo arziki na duniya da lahira ba kai kaɗai ba za ka dinga kiyaye sallah da kai da iyalanka ka daga umarta su suna sallah duk gidan da ake kiyaye sallah ake tsaye da sallah da mai gidan da 'ya'yan gidan da matan gidan to wannan gidan arzikin duniya da lahira ba ya taɓa yanke kwanciyar hankali da nutsuwa halak zai yawaita a wannan gidan sannan kuma ɗan uwa sallah abokiya ce ta haƙuri in mutum bayyana haƙuri akan ibada wallahi ba ya iya sallah shi yasa Allah madaukakin sarki ce wasta'inu bis sabr was sala kuma duk wasu bukatunka da kake so na duniya da lahira hakuri da sallah su za su isa maka duk wata bukatarka da kake so na duniya da lahira hakuri da sallah sannan kuma ga yan uwa barin sallah barin sallah rishin kiyaye sallah rishin tsaye da sallah rishin yin sallah kamar da aka umarce ka kowa ce da take buɗa maka bannan ayyuka in mutum bayya kiyaye sallah duk wani bannan aiki za a gan shi a cikin shi duk wata shirka sihiri bin mata zinace-zinace a ayyuka na laihi sace-sace karerai duk wani aiki na laihi ka gan shiri ba ka gan shi yi saboda babu annurin nan da yake kiyaye shi daga afkuwa cikin musiba Allah kiyaye sannan kuma da ɗan uwa sai da sallah a gari da kiyaye sallah a gari yana jawo albarka da arziki annabi Ibrahim da ya kawo iyalan shi zuwa makka babu wani abu na ayyuka itace annabi ibrahim ya ce allah na kasu gurin nan don tsaye da sallah albarkacin haka allah ka arzuka su da dukkanin nau'i na arziki allah ka sanya mutane su dinga so yanzu a duk duniya wani gari ya kai makka tsaye da sallah wani gari ya kai makka yawan yin ibadu da sallah a masallaci ɗaya za ka samu wannan al'ummar da sun yi dukkanin masallatai na wata ƙasa ko ƙasashe ba mutanen da suke tsaye da sallah kuma kowa in ya taye da kyakkyawan niyya mafi yawa wanda za ya taye da kyakkyawan niyya bukatu ne zuwa ga Allah yake kalli arzikin da gare su saharar da ta yi saharar Nijar wahala da tsanani amma kalli arzikin da Allah ya kai musu dan haka mu yi kokarin kiyaye sallah da tsaye da sallah ba karamar alkhairi bane ba daga cikin addu'ar da Annabi Ibrahim yake cewa ya Allah rabbi ja'alni muqima salati ya Allah ka sanya ni mai tsaye da sallah ne ni wa min zuriyati kuma hannu daga cikin zuriya ta ka sanya su su kasance masu tsaye da sallah ne wata kabbal du'a kenan ana so kai bawa ka dinga yin addu'a ya Allah ka sanya ni mai kiyaye sallah ne da ni da iyalaina ka dinga yin wannan addu'a kuma ka dinga umarni Allah ya taimaka Allah sai alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah ta cikin mizanin hasanatu mu abinda muka da kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna maka Allah wannan sabo shekarar da muke shirin shiga Allah ka sanya mu shige ta da ayyuka nagar na kwarai Allah ka sa ɗan kwanakin da ya saura ya rage mana daga cikin wannan shekarar da za ta wuce ta musulunci Allah sa mu yi kokarin gyarawa da kai Allah sa mu kiyaye sallah a cikin su Allah sa mu kiyaye koyarwa ta addinin ka ya rabbi wa ubangi Allah muna ranka ya Allah sabo shekaran za mu shiga Allah sa ta zamto a cike take da kiyaye sallah da tsaye da sallah da kiyaye na dubbukan da muke karanta a cikin sallah da kuma a cike take da neman ilimi da tabbata akan addini ya Allah muna ranka Allah mu bayu ne a gare ka Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi ya rabbi ya ubangiji Allah dukkaninmu muna da bukatu zuwa gare ka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi a duniya ne ko a lahira ya rabbi ya ubangiji Allah muna ranka Allah wannan sabo shekara da muke tunkara Allah sa mu shige ta da kwanciyar hankali da nutsuwa Allah ka kare mana wannan ƙasa tamu ta Nijar ya rabbi ya ubangiji Allah ka kare mana shugabanninmu da jami'an tsaro ya rabbi ya ubangiji Allah ka hada kan shugabanninmu akan aiki nagar na kwarai wanda zai amfani yan ƙasa zai amfani musulunci da musulmi ya rabbi ya ubangiji Allah ka kiyaye malamanmu wanda suka rasu Allah ka ji kansu wanda suke dare Allah ka kare su Allah ka tabbatar da digadigan su ya rabbi ya ubangiji Allah muna roƙa Allah Allah muna da bukatu zuwa gare ka bayu ne zuwa gare ka ya rabbi ya ubangiji Allah ka amshi ayyukan mu nagar na kwarai ya rabbi ya ubangiji Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah wannan damuna da muke tunkara Allah sa ta kasance damuna ce mai alkhairi da albarka wanda suke shirin jarabawa Allah ba su Allah ba su Allah ba su dama su yi su wuce ya rabbi ya ubangiji Allah ka sa su samu jarabawa ta gari ta kwarai ya rabbi ya ubangiji Allah ka sa ta amfane su a duniya da lahira Allah muna roƙa ya Allah Allah ka kare mana shamaran mu daga daga musibu wanda suke wakana a duniya rabbi ya ubangiji Allah ka tabbatar da gazgabu akan addinin musulunci ya rabbi ya ubangiji aqimus salah shukran lillahi